su dangane da wannan littafin littafin da biyu sallallahu alaihi wa sallam ila tafsiri ila tafsiri da annabi darasin da ko yau kuma yini na 26 kenan ga watan 6 dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai muna cikin maganganun malamai wato shugabannin mazhabobi guda hudu irin umarnin da suka yi wa mabiyansu wajen riko da sunna da yadda suka zaburar da mutane wajen a kyale maganganunsu matukar sun saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo maganganun imamu abu hanifa mun kawo na imamu shafi'i a na imamu malik yau kuma za mu kawo na imamu shafi'i na uku cikin waɗannan limamai shi ne shafi'i a shafi'i rahimahullah imamu shafi'i shine muhammad bin idris ibn al-abbas ibn usman ibn shafi' ibn sa'ib abu abdullah al-qurashi ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي ya haɗa nasaba da ɗaya daga cikin kakannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ku kusan sama Imam Shafi'i an haife shi ne a garin Gaza can cikin ƙasar Palestine inda zaka ana cewa zirin Gaza Al-Ghazza sunan garin ainihin mahaifinsa mutumin Makka ne tafiya ce ta kai can aka haifi Imam Shafi'i a can mahaifinsa ya rasu tun Imam Shafi'i na karami ya girma a hannun mahaifiyarsa da sai ya dawo Makka mazaunarsa ya ci gaba da neman ilimi kuma har ya kai matsayin da ya kai ilimi wa amma al-imam shafi'i rahimahullah fa nuqulu anhu fi dhalika akthar wa atyab yace amma imam shafi'i Allah ji kansa da rahama an nuqul wato ruwayoyi anhu daga wajen sa fi zalika cikin abin da muka tabbatar a baya na umarni da riko da hadisi akthar ruwayoyi a wurin su ne mafi yaya wa atyab kuma waɗanda suke kyawawa kalmomi an gane ko wa atba'uhu aktsaru amalan bi hada biha wa as'ad to mabiyansa sune suka fi kowa yawan yin aiki da wannan kuma su suka fi kowa rabauta ta wannan fuska fa minha yana daga cikin maganganu da aka ruwaito wajen Imam Shafi'i na farko dai ga magana ta farko Imam Shafi'i yace ma min ahadin illa wa tazhabu alaihi sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'zubu anhu yace babu wani mutum cikin mutane face sai sunnar annabi ta kubuce masa wato ba ka samun wanda ya haddace dukkan hadisan annabi gaba daya ba a taba samu ba a da kuma ba za a taba samu ba har kiyama ta tashi cikin sahabbai ba a samu ba wannan na cikin tabi'a ballan ta tabi'u tabi'ina wanda za a ce kakaf din hadisan annabi babu abin da ya manta babu dole ya san wani bangare ya jahilci wani bangare za ka fahimci wani idan karanta littafin rafa'ul malam an la'imatul alam ne na ibn taymiya da ya ta kawo maganganun hujjoji da ke nuna ga abubakar siddiq da falalansa da komai amma ga waɗansu hadisai na annabi ya manta sai da wani sanatar da shi ga umar dan khattab da falalansa da komai amma ga shi ya jahilta waɗansu hadisai na annabi sai da wani sanatar da shi haka usman haka aliyu to balantana kuma wanda ya zo bayan su da haka yace ba wani mutum face sai an samu wani bangare na sunnar annabi baya tare da shi wata azubu anhu tafaku gare shi bai santa ba da haka sai ce fa mahama qultu min qawlin aw asaltu min aslin فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي yake don haka duk irin maganar da na faɗa au asaltu min aslin duk abin da na sanya shi a matsayin asali ko jigo na istinbadi na fihi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qul sai ya zanto cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabanin abin da ni na faɗa ga shi na kawo wani asali ko jigo cikin shari'a cewa ka dogara da shi wajen istinbadi ga shi na bada wata fatawa cewa hukuncin kaza shine kaza sai aka samu daga wajen annabi ga ingantacciyar riwaya ta zo da kishiyar abin da na tabbatar to menene magana sai ce fal qawlu ma qala rasulullah ita magana ita ce abin da annabi ya faɗa ka kyale tawa wa huwa qawli kuma ni ma ita ce tawan kyale waccan daga gani da zuba tawan bace ba wanda annabi ya faɗa ita ce tawan kaga wannan shine insaf wannan magana ta Imam Shafi'i rawahu al-Hakim bi sanadihi al-muttasil ila Shafi'i Imam al-Hakim ya ruwaito da sanadin sa har zuwa Imam Shafi'i kama fi tarihi Dimashq kamar yadda yake cikin tarihi Dimashq na Ibn Asakir وإعلام الموقعين لتافن إعلام الموقعين والإيقاظ لتافن إيقاظ الهمم ثانيا النبي imam shafi'i yace ajma al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahad yace ajma al muslimuna musulmai sun yi ijma'i malamai sun yi ijma'i ala anna man istabana lahu sunnatun cewa dukkan mutumin da wata sunna ta bayyana gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi da mutum tabbata gare shi hadisi ya iso gare ka garau lam yahilla lahu an yada'aha to baya halatta ga mutum ya kyale wannan sunna ta annabi li qawli ahadin dan fadin wani mutum cikin mutane baya halatta imamu shafi yace wannan ijma'i ne ijma'in karab na malaman sunna ne cewa in dai sunnar annabi ta tabbata to ka rabu da maganar kowa ka kama ta annabi shine bai shine batu wannan duk musulmai sun yi ijma'i akai to yanzu na amfani a rinka sai maka ga hadisi an ce da sai ka ce amma mu a mazhabin mu kaza to mazhabin ku kuzuwa ku mabiya annabi ko ku mabiya kaga dai dole dai ku raba wato kun samu wani abin bi kenan kishir annabi salisan magana ta uku ta imamu shafi'i yace idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت yace idza wajadtum fi kitabi bincike ya kai ku sai kuka samo a cikin littafi na khilafa sunnati rasulillah kuka samu abinda na tabbatar kishiyar abinda annabi ya faɗa to fa qulu bi sunnati rasulillah ku ci gaba da fatawa da sunnar annabi wada'u ma qultu ku kyale min abinda na faɗa wa fi riwayatin a wata riwaya fattabi'uha wala taltafitu ila qawli ahad ku bi sunnar annabi kar ku waiwaya ku kalli maganar wani mutum inji imamu shafi wannan magana imam al-harawi ya kawo a cikin littafin zambul kalam wal khatib haka al khatib a cikin littafin al-ihtijaj bi shafi'i haka ibnu asakir haka imam an-nawawi fil majmu' haka ibnu al-qayyim haka al-fulani a cikin iqaz al-himam والرواية الأخرى لأبي نعيم في الحلية رواية تكرت ودى فاتبعوها ولا تلتفئوا ولا تلتفتوا إلى قول أحد وأن أبو نعيم يروي توتا أتكي حلية الأولياء وابن جبان في صحيحه بسنده الصحيح عنه له magana ta uku kenan ko sai ta hudu rabi'an magana ta hudu daga cikin maganganun Imam Shafi'i yace idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhabata ba inda wata mazhaba sai hadisi yanzu zaka ji imamu shafi'i ba da mazhabin shafi'iyya yan bayan sa ne suka ce yana da ita amma shi mazhabin sa kawai mazhabin annabi sallallahu alaihi wasallam haka malik bai taba tsayawa ba wata rana da malik yace yau daga yau kaza ga watan kaza na kafa mazhabi na sunan shi malikiya haka imamu ahmad bin hanbal bai taba cewa ba daga yau rana kaza ga watan kaza mun yi bikin kafa hanbaliya ko abu hanifa yace mun yi bikin kafa hanafiya duk mabiyansa ne suka da musu wannan sunayen amma su ba su san da wannan sunayen ba su a lokacin rayuwarsu ba mazhaba lokacin malik ba ya da wata mazhaba idan ya faɗa abu shikenan ibn al-qasim na iya saba masa kuma almajirin sa kuma gobe a zuwa ci gaba da karatu me ya zafi a ciki abdullahi bin wahab ya saba masa kuma a ci gaba da karatu kuma yanzu ka duba cikin manya manyan ɗaliban abu hanifa su ake kirgawa akwai mutane guda biyu muhammad bin al-hasan al-shaybani da kuma yaqub wato abu yusuf al-balakhi wannan manya-manyan ɗaliban imamu malik wato ɗaliban imamu ahmad abu hanifa kenan to amma muhammad bin al-hasan shaybani kansa ya zauna wurin malik ya shekara uku yana karatu yace da kunne na ba wai wani je faɗa mun ba na nakalci hadisi dai dai har ɗari bakwai daga bakin malik ya ɗora min in haddace ya ɗora min in haddace hadisi ɗari bakwai shafi'i idan ya zo alfahari yana alfahari da malik malamin sa ne kuma duk da haka kuma ya karatu wajen muhammad bin al-hasan shaybani wanda su shi kuma muhammad bin al-hasan shaybani ɗalibin abu hanifa ne amma ga ya zo wajen malik kuma ya da haka so idan ka je kai karatu wajen wannan kai karatu wajen wannan kowanne akwai baiwar da Allah ya baki kowanne ka dauki baiwarsa sai ka kai ka tara ababe masu yawa amma idan ka ware malami daya ka ce sai wane wa man ana illa min guzayyatu in ga wadda waitu wa in tarkil guzayyatu artudi sai ka bata ka lizinci ɗaya ka ce dole sai shi a'a ka har haɗa ka jinan nan in dai aka ce akwai malam abin da ake so kawai ka ɗauki ilimi wajen malami ya zanto na sunna ba dan bid'a dan bid'a kan su koyi addini a wajen ya halatta ka koyi nahawu da farko da balaga a wajen sa amma addini tauhidi tafsiri hadisi zaka bata kanka lokaci ne wallahi in dai wajen dan bid'a ne wallahi tallahi zaka bata kanka lokaci dan zai rubta ka zai kawo hadisi ya rinta ka ya kawo sai koya ma tawili duk aya in an faɗa sai ka ce to wannan zahirin kenan ina baɗinin ta saboda wannan tarbiyyar ya masa ai wannan ayan tana da tawili ai wannan hadisin akwai tawilin aka so kai tawili ba da dalili an gane ko dan haka babban abin da ake so wajen koyon karatu wajen malami ya zanto malamin sunna mai jin tsoron Allah gwargwadon hali wannan wani abu ne wanda yake gwargwadon hali ba ka iya samun wanda baya da laifi amma za ka iya samun wanda za ka kirge laifin magana ta biyar ya ce antum a'lamu bil hadisi war rijali minni ku ku ne mafiya sani ta fuskar hadisi war rijal da mazaje marwaita hadisi minni sama da ni in ji shafi'i fa idza kana al hadithu sahihu fa a'limuni bihi idan an samu hadisi ingantacce ku sanar da ni shi ayyu in yakunu kowane irin hadisi ne a babin aqida ne a babin fiqh ne mu'amalat ne a kowane bangare ne hadisi sahihu kawo mun daliban su yake faɗa wannan kufiyan aw basariyan aw shabiyan wannan hadisi dan kufa ne ko dan basar ne ko dan sham ma'ana marwaitansa sun fito ne daga waɗannan garuruka mabambanta juna ko ma daga ina ne ku bani labarin wannan hadisi hatta azhaba ilaihi idza kana sahihan har ni ma in je in koya in dai sahihi ne imam shafi yace antum a'lamu antum ya kawo zamiri mana yace al-kitab lil imam ahmad ibn hanbal yana yin wannan magana ga dalibinsa imam ahmad ibn hanbal an gane ku rawahu ibn abi hatim fi adab shafi'i ibn abi hatim ya rawaito wannan magana a cikin adab shafi'i haka kuma wato ainihin abu na'im a cikin hilya wal khatib fil ihtijaj bis sunna wa an ibn asakir wa ibn abd al-barr في الانتقاء وابن الجوزي في مناكب الامام احمد والهروي من ثلاثه طرق عن عبد الله بن احمد ابن حنبل وتدي wannan magana yana yin ta ne ga imam ahmad bin hanbal wanda talibin sa wato wani abu shine kaga imamu ahmad ya yi karatu wajen shafi shafi ya yi karatu wajen malik wato haka silsila ta take magana ta bakwai ta shida ko ta shida sadisan kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an rasulillah عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي imam shafi ya ce kullu mas'alatan sahha fiha al-khabaru dukkan wata mas'ala wadda hadisi ya inganta game da ita an rasulullah daga wurin annabi inda ahalin naqli hadisin nan ya inganta a wajen malaman riwaya masana hadisi kuma ya zanto hadisin ya zo bi khilafi ma qult sabanin abin da na bada fatawa akai yace to fa ana rajiun anha to ni na dawo daga rikiyar wannan fatawar tawa da ta saba sunan annabi fi hayati wa ba'da mamati ko lokacin rayuwata ko lokacin mutuwata na dawo ba ruwana da ita wannan magana ta Imam Shafi'i Abu Na'im ya rawaito ta cikin Al-Hilya wal Harawi wa Ibn Al-Qayyim bi Ilam al-Muqayyin wal Kulani tabi al-madana ta bakwai daga cikin maganganun Imam Shafi'i yace idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama khilafahu fa'alimu aw fa'lamu anna aqli qad zahaba imamu shafi'i yace idza ra'aytumuni aqulu qawlan in har kuka ga ina fadin wata magana wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu bayan ku gashi ya inganta daga annabi kishiyar abin da na faɗa din fa'alamu anna aqli qad zahaba to fa hankali na rabu da ni wato duk wannan fadan girman mutumin annabi sallallahu alaihi wa sallam maganar sa ta takwas yace kullu ma qultu fa kana an annabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu qawli mimma yasihu fa hadithu annabi sallallahu alaihi wa sallam aula fala tuqalliduni kullu ma qultu duk abinda na faɗa fa kana an annabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu qawli kuma ya zanto an samu daga annabi sabanin abinda na faɗa mimma yasihu cikin irin abin da yake inganta na hadisin annabi din ba hadisi da'ifi ba fa hadisin nabiyyu aula to hadisin annabi shine ya fitar tanta fala tuqalliduni dan haka sarku ce za ku bi ni cikin abin da na faɗa to rabu da magana ta gama hadisin annabi maganar sa ta tara yace kullu hadisin an annabi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni yace dukkan hadisin da ya zo daga annabi ingantaccen hadisi fa huwa qawli to wannan shine fatawata shine magana ta wa in lam tasma'uhu minni ko da baka taba jin shi ba a wurina ku dauka shafi iya ce matakar dai annabi ya faɗa to ma nan muke kada maganganu na hikima Muhammad ibn Idris Shafi'i kenan shi yasa karanta tarihin waɗannan magabatan yana da matukar kyau kwarai da gaske wannan ke nuna falalansu da tsoron Allah su da takawarsu wani kaɗan ne nan daga cikin maganganunsa da za su nuna maka matsayinsa yana daga cikin maganganunsa ya ce attawazu min akhlaqil kiram wa takabburu min shiyamil li'am attawazu yurisu al mahabba wal qana'atu turisu ar raha yace kaskantar da kai yana daga halaye na mutane masu karamci amma girman kai da jijji da kai yana daga ɗabi'un mutane wato marasa karamci al-li'am ababan zargi kenan التواضع يورث المحبة تسكن da kai yana gadar da kauna a tsakanin mutane wal qana'atu turisu ar-rah wadatan zuci kuma tana gadar maka da samun hutu na zuci amma in zuciyarka ta zarme akan abu sai ka rasa shi kuma ka kasa samu amma in tun farko dama baka sa rai ba shikenan abin ba zai dame ka ba dan ka rasa shi yana daga cikin maganganun da malamai suka yi a kansa Yunus As-Sadafi yake cewa ma ra'aitu a aqalla min Shafi yace ban taba ganin mutumin da yake da hankali ba irin Shafi nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma tarakna wata rana nayi mujadala nayi muqabala da shi a wata mas'ala sai muka rabu ba tare da an je sakamako ba ni na tsaya kan ra'ayi na shi ma tsaya kan nabi walaqiyani sai ya gamu da ni fa akaza bi yadi shi ya fara kama hannuna mu hagaisa sun qala sannan yace ya aba musa ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin yace yanzu ba zai yiwu ba mu zama ƴan uwa ko da bu mu yi tarayya ba ko da mun yi sabani a wata mas'ala sai mu saba shike mun rabu ai sabanin mu baya hana mu zama ƴan uwa kana nan akan fatawar ka ina nan akan tawa ko muna nan a matsayin mu na ƴan uwa a cikin musulunci ba kaurace mu juna to kaga duk wannan shine zai baka hoton bambanci tsakanin ilimin magabata da ilimin waɗanda suke yan karshe yana daga cikin maganganunsa yake ta ma na zartu ahadan alal ghalabati illa alal haqqi indi yace ban taɓa yin muƙabala da wani ba wai kawai dai in kada shi in more sai kawai dai in bayyana da gaskiya da take wurina yana daga cikin maganganun sai man ta'allama alqur'ana azumat qimatuhu wa man takallama fil fiqhi nama qadruhu wa man kataba alhaditha qawiyat hujjatuhu wa man nadhara fil lughati raqqa tiba'uhu wa man nadhara fil hisabi jazula ra'yuhu ومن لم يصم نفسه لن ينفعه علمه yace duk wanda ya koya alqur'ani sai girmansa ya ya ya kambama a cikin mutane darajar sai ta karfasa duk wanda ya koyi fiqhu yace matsayin su zai dadu duk wanda ya koyi hadisi hujjarsa ko za ta karfasa wanda duk ya bincike cikin ilimin harshen larabci rakka tibau duk maganganun da zai sai ka samu masu sauki ne ومن نظر في الحساب جزل رأيه wanda ko duk ya koyi lissafi to zai iya musu da kowa yace wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmu wanda kuma duk bai martaba kansa ba ilimin sa ba zai masa amfani ba in ka martaba kanka sai ilimin kai amfani kai amfani jama'a in baka martaba kanka ba ilimin ka ba zai amfani ba ina fata an fahimta wato idan mutum ya zanto mai kwadayi mai san abin hannun mutane idan mutum ya zanto baya kimanta matsayinsa baya kimanta matsayin karatu da ubangiji ya baki to ilimin sa ba zai taɓa yin amfani ba duk abin da zai faɗa sai mutane su ɗauka kawai wasa ake kawai an an faɗa ne dan a more a yi kewa a tashi imamu shafi'i kenan na gaba shine imamu ahmad bin hanbal الإمام أحمد بن حنبل إمام الذهبي يتي هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان الظهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أحمد بن حنبل ما ليس وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها ممن إمام الشافعي ubangiji ta ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijira ɗari biyu da hudu an gane ko imam ahmad ya ce wa ammal imam ahmad fa huwa aksarul a'immati jam'an lis sunnati wa tamassukan biha imam ahmad bin hanbal in ka kwatanta shi da abu hanifa da malik da shafi'i in ka ce za ka kwatanta shi da su fa huwa aksarul a'immati jam'an shine yafi dukkan sauran tarawa li sunnati ga sunnar annabi tattara hadisai da sanin su wa tamassukan biha da riko da ita hatta kana yakrahu wada al-kutubi allati tastamilu ala at-tafri'i wa ra'yi har sai yana ganin makaruhi ne ka rubuta littafin fiqh ko ba ka rubuta littafin hadisi ba ko ka rubuta littafin kana ba doka da haratu kaza kaza baka cewa kuma annabi ne ya ce yana ganin makaruhi ne saboda tsabagen rikonsa da sunna imamu ahmad bin hanbal shi ya fi kowa tara hadisan annabi dan ga musnad nasi wajen hadisi dubu arba'in na ce ka hada bukari da muslim da abu dawud ba za su kai maka hadisan da ke cikin musnad na imamu ahmad ba kusan hadisi dubu arba'in a littafi ɗaya ولذلك قال دان هكا نتي امام احمد ga abin da ya faɗa yace la tuqallidni wa la tuqallid malikan wala shafi'iyya wala al-awza'i wala as-sawri wa khudh min haythu akhadhu yace la tuqallidni karka bi ni wa la tuqallid malikan karka bi malik wala shafi'i karka bi shafi'i wala al-awza'i karka bi al-awza'i huwa al-imam abdurrahman ibn amr al-awza'i ya rayu ne a sham a birnin dimaska daga ƙarshen rayuwarsa ya yi hijira zuwa beirut ya yi ribati a can wurin don tsare iyakar musulunci ga fikihu ga hadisi ga jihadi a can ya mutu rijalun sarku ma ahadullah alaihi yace karka karka bi auza'i wala sauri karka bi sufyan ibn sa'id as-sauri duk yana kirga manyan manyan malaman da shi ya yi da limamancin su da shugabancin su a duniyar fikihu da hadisi yace amma karka bi ko ɗaya daga cikin su wa kun min haisu asad kai ma ka tira daga inda suka ciro daga ina suka ciro qala Allahu qala rasulullah yace to kai ma nan zaka tsaya qala Allahu qala rasulullah wannan magana da malamai suke dindin su zabar da mu bisa ga bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana cewa karbi daga inda suka ciro ai mun san ba za ta gaskatu ba akan kowa da kowa cikin daidaikun al'umma ba kowa ne ke da makamashi da na'urar da za ta taimaka masa ba wajen tsiro hukunci kai tsaye cikin Qur'ani ko hadisi ba kowa ne masunci ba wani sai an je an gasa kifin an kawo masa sannan amma shi kadai ba zai iya shiga cikin ruwa ya kawo shi ba to saboda haka yana magana da waɗanda suke da matsayin da za su iya kutsawa cikin Qur'ani da hadisi kai tsaye su dauko hukunci dama mutane ana kasa su kace uku dangane da karɓan hukunce hukunce cikin Qur'ani da hadisi ko dai mutum ya zanto mujtahidi ko ya zanto muttabi'i ko ya zanto muqallidi al mujtahid wato mujtahidi wannan kai tsaye yana da ikon da zai dauko hukunci kai tsaye cikin Qur'ani da hadisi bai halaka bai yake dalilancin wani al muttabi bai kai matsayin mujtahidi ba amma yana da ido cikin karatu zai duba maganan wancan ya duba maganan wancan ya duba maganan wancan kuma ya kalli dalilansu ya ga wa ya fi karfin dalili sai ya bi ba dan wani ba sai dan yana ganin dalilin sa yafi karfi to wannan muttabi'i ne yana da ido a ilimi na uku shine al-muqallid wanda shi aikin sa bi kawai wanda idan ka dawo baitul larabci zai iya cewa sadaka Allahu azim ina tsammanin aya kaza ba zai ban mace maka ba tsakanin aya da hadisi da kuma baitul larabci ko maganganun hikima ko wanne ka faɗa shi kawai zai ce kaza nafsi na ba zai ce nafsi ba nafsi to wannan muqallidi kenan shi wannan abin da aka wajabta masa ya duba cikin malaman zamaninsa wanda ya fi ganin ya yarda da shi ta fuskar tsoron Allah ya yi masa fatawa ya faɗa masa abin da zai bauta Allah da shi yana yin haka yana neman ilimi har kai matsayin da shi ma zai ido sai ya fita daga matsayin mukallidi ya koma matsayin mai mutabi ina fata mun fahimta ashe mutane ba darajar su ba sai dai dangane da ijtihadi malaman usulul fiqh sun kawo sun dabe bai ijtihadi da wadansu sharuɗa ya zama ya haddace ayatul ahkam wato suratul baqara suratul ali imran suratul nisa al-maida al-anfal at-tauba suratul talaq da kasa suratul tahrim suratul nur wato ayatul ahkam suratul hajj ya haddace waɗannan surorin waɗannan sun ce sai ya haddace waɗannan sosai kuma ya san tafsirin ciki da bai waɗannan suka ce ko bai haddace ba amma dai ya yi lauki ta yadda da an kawo sura da an kawo aya zai gane wannan ayar qur'ani ko kuma kila ya yi kokarin malalabu surar da take amma in ka hada miki ta ce ya daga farko zuwa karshe ba zai iya bi to yayi wannan kuma ya san tafsirin kuma ya karanta ilimin usul fiqh ya karanta ilimin hadisi ya karanta mai sun kawo sharuɗa gaskiya yawanci sharuɗin da suka kawo sharuɗa ne gaba ɗaya wanda ba su da dalili a Qur'ani ko a hadisi malamai da dama sun yi musu raddi akai musamman Sheikh Muhammad Amin Shankiti a cikin littafin sa Adwaul Bayan a cikin tafsir suratu Muhammad karkashin fadin Allah ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha kafin sa Ibn Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin haka kuma wato ainihin al-Imam Shawkani a cikin wata risalar sa mai kyau haka dai malamai da zama sun yi raddi kan wannan sharuɗan abinda da ake bukata mujtahidi ya san Qur'ani gurgudan hali ya san hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da rabi tsakanin Qur'ani da hadisi yana da kyakkyawan fahimta da ka'idojin Larabci wanda da su zai zai iya fahimtar Qur'ani da hadisi ya san ka'idojin usulul fiqh da sauransu to wannan koya zai iya zama mujtahidi amma ba sai sun kai wancan kololon da suka dora da yawa ba kun gane ko وفي رواية أو رواية كما جنت في إمام أحمد يتي لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء كرك يدع ka koyi addinin ka a wurin ɗaya daga cikin waɗannan ko ka ce za ka yi biyayya makaunar biyayya ga ɗaya daga cikin waɗannan ta fuskar addini ma da an nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi fa khudh bihi yace abin da yazo daga wurin annabi da sahabbansa ka karbe shi thumma tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi mukayyar yace amma su tabi'ai da suka zo baya to wannan an baka zabi ne ba ta ba sai ga guda ɗaya shi zaka ba kallon su zaka yi ka ga waye fa karfin dalili ka bi ba wanda ya bada maka bin Abu Hanifa ko bin Malik ko bin Shafi a a waye fa karfin dalili sai ka bi wanda aka wajibta maka bi shine annabi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin shine dole a bi dole ne a bi amma sauran ba dole bane ba in sun yi ittifaki ina nufin sahabbai sun yi ijma'i akan matsala to dole ka bi wannan ijma'in tunda al'ummatu ma'sumatun bi majmu'iha la bi afradiha al'umma in ta tsare ta zama ma'sumiya abinda sai tarayya akai baya zama kuskure kun fahimta ko haka tabi'ai in sun yi ijma'i baya zama kuskure haka tabi'u tabi'ina in sun yi ijma'i baya zama kuskure amma idan sahabbai suka saba to sai ka duba wai karfin dalili haka tabi'u tabi'ai suka saba wai karfin dalili haka tabi'u tabi'ina ko haka za da walaika ina fatan kun fahimta wa qala marratan al ittiba'u an yattabi ar-rajulu ma ja'a an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa an ashabihi thumma huwa min ba'd at-tabi'in mukayyar wata magana ta ce na cewa abinda ake kira da ittiba shine mutum ya bibici abin da yazo daga annabi da kuma abin da yazo daga sahabbansa thumma huwa min ba'd at-tabi'in mukayyar amma a cikin tabi'ai to kuma kai zaka yi zabi ne ba a wajen sama bin ɗaya daga cikin ba a cewa dole sai ka Muhammad ibn Sirin ko dole ka bi Hassan al-Basri ko dole ka bi Ibrahim an-Nakhai ko dole ka bi wani ko wani cikin tabi'i haka cikin tabi'u tabi'ina ba a cewa dole ka bi Imam Malik ko Imam Shafi'i ko Lays bin Sa'ad da sauran a'a ba wajen samu ka wannan ba saniyar maganar sa ta biyu yace ra'ayul auza'i wa ra'ayu malikin wa ra'ayu abi hanifata kulluhu ra'ayun wa huwa indi sawa wa innamal hujjatu fil athar yace ra'ayul auza'i fatawan da imamu auza'i zai bayar wa ra'ayu malik ko fatawar malik wa ra'ayu abu hanifa ko fatawan abu hanifa kulluhu ra'ayun sai wannan duk sunan sa ra'ayi fatawa ce wanda aka gina ta bisa ga ijtihadi wa huwa indi sawa kuma ni duk aurina wanda maganganun nasu ɗaya ne ba wanda ta ta karfi tsakanin maganar Shafi'i da Malik da Abu Hanifa yace duk wannan maganar su ba wanda ta ta karfi da ra'ayin auza'i yace wa innamal hujjatu fil asar hujja karra cikin abin da ya zo na hadisai wanda ke lafazin al'asaru ana amfani da shi ne a maganganun sahabbai da na tabi'ai al'asar hadisi shine ko alhadis ko ko as-sunna shine ake amfani da shi wajen abin da ya tabbata daga annabi amma wani lokacin akan kawo al'asar ana nufin abin da ya tabbata daga annabi din al'asar shine jam'in sa yace wa innamal hujjatu fil asar ثالثا مجلس uku. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه yace duk wanda yayi watsi da hadisin annabi ko ɗaya ne kake yin aiki da shi ka makalkarewa wata mazhaba ko wani ra'ayi duk wanda yayi haka yace fa huwa ala shafa halaka to lalle yana kusa da halaka Allah ya tsare wato Imam Ahmad bin Hanbal ke kun ji dai maganganun su Imam Ahmad bin Hanbal ya samu shaida daga wajen malamin sa malaman zamanin sa Yahya ibn Ma'in wanda ya haifi ma'in an riga an san shi wato in dai ya ce wani nagari ne to karka sake ma bincike a kansa saboda irin mutanen ne masu zafi masu bin diddigi kafin su ce wani nagari ne sai an dade in har ya faɗa to wuce an je abin nan ke fil ghalib amma idan yace wane bai da kirki to ka ƙara bincika kira zaka samu yana da kirki shi dan laifi kadan zai iya sauke ka daga abin nan daga layi ka sauka kasa to amma da haka ibnu ma'in yake cewa ma ra'aytu man yuhaddisu lillahi illa salasa ita cikin malaman hadisi ban taba ganin wanda yake koyar da hadisi ba dan Allah karara sai uku kaji magana zo ka san lalle da zafi yace ya alamin ubay na farko kenan na biyu alqanabi na uku wa ahmad ibn hanbal na ibn ma'in ma ya zai cikin mutum uku wanda su kadai ne a zamanin sa wanda suke hadisi dan Allah ibn ma'in da kansa yake cewa aradu an akuna misla ahmad wallahi la akuna mislahu abadan mabiyana da masu zonar dalibai na so suke su dauke da su kai ni matsayin imam ahmad yace wallahi har abada ba zan iya kai matsayin imam ahmad ba yayi nisa ya tafi ya hayi ibn ma'in imam an-nasa'i yake cewa jama ahmad ibn hanbal al-ma'rifata bil hadith wal fiqh wal wara wal zuhd wat tabar yace Amr bin Hanbal ya tara wadannan ababa na farko sanin hadisi na biyu ilimin fiqh na uku alwara'u tsantseni da gudun duniya na hudu az-zuhudu na biyar as-sabru hakuri inda Imam Nasa'i da littafin Sunan Nasa'i to kaga hakurin sa ne yasa ya jure a lokacin sa ana azabtar da mutane daidai lokacin da mu'tazilawa suka samu kan daular musulunci suka rinka sarrafa ta yadda suke so duk wanda bai bada fatawa da mutazanci ba za a kama shi a yi ta masa bulala wani ma a kace shi wani kuma a kulle shi a daure shi abinda suka rinka fitinan mutane da shi shine wato alqawl bi khalqil qur'an ce dole ka yadda alqur'anu makhluq malamai da dama aka rinka musu azaba cikin waɗanda aka kama har da Imam Ahmad bin Hanbal da yawa daga cikin malamai sun yi tauri a dan su kubuta wani daga cikin sa yace ya haka da dan yatsarsa ya nuna alqur'ani yace haza makhluq yana nufin wannan dan yatsan nawa halitta ne amma yayi tauriya yana nuna kan qur'ani dan a kyale shi da ransa yace haza makhluq wato yana nufin dan yatsan dan dai ku fita aka tauna a kyale ya yadda wannan a kama shi a masa azaba shi ma ya faɗa wancan haka haka mutane suka yi kowa na tauriya yana yin sakaye ya faɗi wani abin da a zahiri kamar yadda ya yarda da mazhabin su amma a zuciyarsa bai yarda da wannan wannan ya zama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman an tilasta su da zuciyarsu da imani da haka ba su da laifi wajen Allah amma wannan ma rahusar Imam Ahmad ce ba zan yi riko da ita ba ai matsayin ta rahusa matsayin ta jawaz bata kai matsayin mustahabi ba da ta kai matsayin mustahabi da mun karba da ta kai matsayin sunna da mun karba amma da'izi ne kawai in nayi haka shikenan aka ce kai tauriya ka kukuta yace ya zan in yi tauriya ga miliyoyin mutane talakawa suna jira su ji fita wata in nayi tauriya na ce ha za makalub na nuna dan yatsa na na nuna qur'ani na kalli dan yatsa na ina nufin dan yatsa na talakawa abin da za a bada sanarwa gaba daya a daula shine Ahmad bin Hanbal ya yarda alqur'ani makhluki ne duk sai sai da fatawar saboda da suke girmama ni yace to na kukuta su kadai su kuma sun zauna cikin halaka amma yanzu idan na kiyar da in faɗa karshen abin da za a yi mun a kashe ni to an kashe ni ne kaɗai talakawa kuma sun tsira da addini ya salam ka ji malaman sunna kin yasa ake masa lakabi imamu ahlus sunnati wal jamaa malam albani ce tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhum fil amri bit tamassuk bil hadith yace waɗancan fa sune maganganun malaman nan Allah ya ƙara yarda a gare su waɗanda suke umarni da yin riko da sunna wannan ya an takalidihim duna basira kuma nan take maganganun nasu suke yin hani dangane da bin su ba tare da basira ba ba tare da dalili ba wa hiya min al-wuduhi wal bayan bi haythu la taqbalu jadalan wala ta'wilan waɗannan maganganu nasu ta fuskar bayyana ta fuskar fitowa sarari la taqbalu jadalan ba sa karɓar wani jayayya ko musu wani sai ba haka suka ce ba ko magana su a iya mata tawili ba haka suke nufi ba ba bin sunna suke nufi ba wala ta'wilin ko tawili wa alaihi to bisa ga wannan bayani fa inna man tamassaka bi kulli ma sabata fi sunnati ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا يتي تو dukkan wanda ya riko da abin da ya tabbata na sunna ko da ya saba wa wani sashi na maganganun limamanta la yakunu mubayinan li mazhabihim ai bai fito na fito bai saba wa mazhabin su ba wala kharijan an tariqatihim bai kaucewa tafarkin su ba bal huwa muttabi'un lahum jami'a bin su ma yayi sun ce kaza annabi ya ce kaza sai ka bi annabi to ka ba annabin kuma ka bi waɗannan limaman mazhaba amma in ka kimin na annabi ka bi nasu to ka saba wa annabi kuma su ma ka saba musu in ka gina da maganganun da muka yi a baya kun fahimta ko wa mutamassikun bil urwatil wusqa kuma a lokacin da mutum ya bi maganganun nasu din da suka dace da sunna ko ya bi sunna da ta da ta kaucewa maganganun su a irin wannan lokaci sai ya zanto yayi riko da igiya mai kwari allati lam tusama laha wadda ba ta warwarewa walaysa kadhalika man taraka sunnata sabitata li mujarradi mukhalafatiha li qawlihi amma wanda ko ya kyale suna tabbatacciya kawai dan ta saba wa maganganun limaman mazhaba to shi wannan bai zanto mai riko da igiya mai kwari ba bal huwa bidhalika asil lahu bari ma bayan ya saba sunna kuma ya saba wa limaman wa mukhalifun li aqwalihim kuma ya saba wa maganganun su al mutaqaddima waɗanda suka gabata wallahu yaqul فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبنجد تعالى وربك ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba su zantowa masu imani hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainakum har sai sun saka ka zanto kai ne mai hukunci fi ma shajara bainakum dangane da abin da ya faru a tsakanin su na sabani thumma la yajidu fi anfusihim haraja kuma ya zanto ba su samu kunci ba a cikin zukatansu min ma qadaita dangane da abin da ka zartas na hukunci wa yusallimu taslima su mi kauya iyaka sun mi kauya mutane ba za zantowa masu imani sai wannan sharuɗan sun taru na farko da hakimin nabi mayar da annabi ya zama alƙali wannan kadai baya wadatarwa dan ka iya zuwa ka kai kara a kotu alƙali yanke hukunci kuma da karshe kuma kai appeal ka dauka kara ko ka ga baka yadda ba kenan to mayar da annabi ya zama alkali abu na farko kenan abu na biyu kada ka samu kunci a zuci dangane da duk abin da annabi ya zartar kun fahimci wannan abu na uku miƙa wuya ka karɓi wannan hukuncin rashin samun kunci wato dan ka samu hutun zuciya miƙa wuya wato karɓa hukuncin a wai take za ka rinka da baɗin ka kabi annabi shine sharaɗin zama mummuni وقال فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah maɗaukaki ce Allah zina yi khalifuna an amrihi waɗanda suke saba umarnin annabi fal hazar su kiyayi su tsoraci an tusibahum fitna wata irin fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su wato wanda ke saba umarnin annabi kenan sai ibn hazm da sauran malamai da suka gabata masu abin da suke cewa ko aswaki ka saba wannan ayar na iya hawa kanka aswaki kar ka dauka sai manyan manyan abubuwa ba dai umarnin annabi bane ba umarnin annabi ka duba fa sahabbai da suke ana cikin sallah sai su ga annabi kowa da takalma so da sa da sahabbai da annabi sai su ga annabi ya cire takalman su ba su tsaya suka tambaye dalili ba duk suka wurgar da nasu aka masallaci sai me yasa kuka cire sun faɗi hikimar suka ce o'o kuma dai mun ga ka cire muka cire kaga yadda ake annabi yake da annabi ce to daga yau sai yau ni abin da ya sako ga na cire nawa saboda jibril ne zo bani labarin a jikin takalmi na din nan akwai kazanta ko akwai datti ko akwai najasa dan haka na cire amma daga yau duk wanda ya zo sallah cikin ko ya duba takalmin sa in ba datti a ciki ko ba kazanta yi sallah sa annabi ya zo ya ga zobe na bakin karfe sai ya dauka ya sa sahabi aka waye gari kowa dai ka gaban karfi a hannun annabi sai ya je ya nemo a ko ina ne ko nawa ne ya saki mata da annabi ya jefar da nashi kowa sauran kowa sai ya jefar da nashi biyayya kira sam'an wa ta'atan li rasulillah hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima hal yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi lalle su kiyayi an tusibahum fitna masu saba annabi su kiyaye azaba ta tafe su wato fitna ta same su au yusibahum azabun alim qala al-hafiz ibn rajab rahimahullah hafiz ibn rajab al-hanbali wannan Allah ya arzuta shi da littattafai masu masu kima ba wai yawan wallafa ne da shi ba amma kowane littafi sai ga kusan daya daya ne a babinsa Allah yana sanya wa waɗansu mawallafa albarka cikin littattafansu kaga an yi littattafai da yawa amma nashin za ka kwatanta shi da sauran an gane ku kamar misali a cikin sharhin arba'un hadith na nawawi an yi sharhi ga sunan masu tarin yawan gaske amma ba kamar na ibn rajab jami'ul ulumi wal hikam ga sharhin da yawa kalimatul islam ga abin da dan ta sai malam masu masu kima da daraja littafin ibn rajab al-hanbali yake cewa fal wajibu ala kulli man balagahu amru rasul sallallahu alaihi wa sallam wa arafahu an yubayyinahu lil umma wajibi akan dukkan wanda sunnar annabi ta kai gare shi kuma ya koye ta ya bayyanar da ita ga mutane dole ne wannan wa yansaha lahum yayin mutane nasiha abinda ake nufi da nasiha faɗa musu gaskiya ko ba ta so dan kalmar annasiha daga kalmar annusku ne abinda ake nufi da annusku shine ikhlasu shay'i wa tasfiyatuhu min ash-shawa'ibi tace abu ya fito sarari to mutane idan an ce yiwa mutane nasiha ma'ana faɗa musu gaskiya ko da ko ba ta son ta ma'ana faɗa musu abin da zai amfane su a duniyar su da lahirar su kada ka damu da cewa abin zai ɓata rai ko ba zai ɓata rai ba a kai dai ka gamsu cewa wannan abin shine zai cece su a wurin Allah faɗa musu wannan shine nasiha wa ya'muruhum bi amri wajibi ne kuma ga dukkan wanda sunnar annabi ta kai gare shi ya umarci mutane da bin umarnin annabi wa in khalafa zalika ra'aya azimin min al-ummati ko da wannan sunnar ta sabawa ra'ayin wani mutum mai girma cikin alwannan al'umma wata ka sunna annabi ta yi dole abita fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahaqqu an yu'azzama wa yuqtada bihi min ra'ayi ayyi mu'azzamin qad khalafa amrahu fi ba'd al-ashya khata'an yace fa inna amra rasulillahi lallai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi a haqqu an yu'azzam shi yafi kyautata a girmama wa yuqtada bihi ayi koyi da shi min ra'ayi ayyi mu'azzam fiye da ra'ayin kowane mai girma kad khalafa amruhu ba'd al-ashiya ko kad khalafa amruhu wanda ya sabawa umarnin annabi din fi ba'd al-ashiya a wadansu bangarori khata'an ta fuskar kuskure wa min huna radda as-sahabatu wa man ba'dahum ala kulli mukhalifin sunnatan sahihatan yace wa min huna daga nan ne fa radda sahabatu wa man ba'dahum sahabbai da wanda suka zo bayan su suka mayar da martani ala kulli mukhalifin sunnatan sahihatan kan dukkan wani wanda ya saba wa sunna ingantacciya kowa sai sun mayar masa da martani ba da ba duk wani mutum da ya saba wa sunnar annabi ingantacciya kallar da fito to sahabbai sai sun mayar masa da martani haka tabi'ai suke haka tabi'u tabi'in ba za su taba kyalewa ba wani ya daga tutar bid'a ba su aka sunna a wajen ba ba za su taɓa kyalewa ba wani ya zo ya kwana yi ne na fitawa bida a ƙararrawa ba tare da su sun fito da suna sun ce ita ce hajar saye ba ba ya yi da haka wanda yake yana fahimta suna dama ba san shi da tsoro ba ana son jarumi ana son barde wanda zai faɗa ɗan bid'a ya faɗa su faɗa su yi masa barazana shi ma ya musu barazana ko bi kaɗai ne Allah ya riga ta kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun azim ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا هم الغالبون yau shi da yake sunna ya jarunta kai da kake shi da yake bid'a ya jarunta kai da kake sunna kake ragwanci za su yi maka barazana za su yi hayaniya amma duk wannan shirme ne fa amma zabadu fa yazhabu jifaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ard wa zalika yadribu Allahu al-amsal ita bid'a fa wato kamar wata irin itaciya ce wadda daga kasa an yanke sawayoyinta daga nesa in ka kalle ta zaka ganta shirin amma da ka taba ta za ta fadi sunna kuwa ko kaman ku fitire da haka da haka ku fitire nan ana ganin shi bai isa komai ba sai ya zo ya girma ya kambama ya karfafa da sauransu fastagar da fasawa ala suki shi kenan yudu bi safa وربما أغلظوا في الرد yaso da dama za ka ga sahabbai ma sun kai daga harshe wajen mayar da martani ga wanda ya saba wa sunan annabi la buqda lahu ba wai dan suna kin zatin sa gangan jikin sa ba bal huwa mahbubun indahum suna kaunar shi mu'azzamun fi nufusihim suna girmama shi a juti amma me yasa suka masa da martani lakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihim sai dai annabi shi suka fi kauna sama da wancan wa amruhu fawqa amri kulli makhluqin umarnin sa yana sama da umarnin duk wani abin halitta fa idza ta'arada amru rasuli wa amru ghairihi fa amru rasuli aula an yuqaddam wa yuttaba idan umarnin annabi ya ci karo da umarnin wani to umarnin annabin ya fi cancanta a gabatar kuma a bi shi ولا يمنع ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف امره وان كان مغفورا له kuma bin umarnin annabi da kai baya hana ka girmama wancan yana nan a matsayin sa ne mai girma a zuciyarka ko ma ka faɗa a harshen ka a matsayin sa ne mai girma amma fa tun da ya saba mu sunnar annabi annabi sunnar annabi take abin bi dan ka kibin sa ba wai girman ne baya da shi ba wani girman ne ya boni menene ke koro zo mu har ya faɗa wuta abin da ya fitar zabi ne ai in ba abin da ya fitar zabi ne zai fitar ma'ana duk girman sa bai kai girman annabi ba shi yasa in har za ka yi jayayya da yan sai an bi kaza sai an bi kaza sai an bi kaza ba za su kai labari tambaya daya biyu za ka yi musu ba za su baka ansa ba kai kuma duk maka tambaya za ka samu ansa sai dai kawai an baka karatu da ya zo ya ce yanzu kai baka san annabi baka san imam malik ne shi yasa ka saba fatawarsa baka san mai mutasar ne ka saba malaman fatawarsa abin da za ka ce ina san amma san da nake wa annabi ya fi naci ina girmama shi amma girmama da nake annabi na ta fi tashi kai kuma ga tawasan biyar yanzu kai baka san annabi ne shi yasa kake bin hadisin sa baka kaunar shi ne shi yasa kake bin hadisin sa to sai ce ni idan yace eh to me muku tadal muhabba eh ina san shi eh ina ganin girman sa kuma kake bin hadisin sa yanzu ba zama tun kada walwala ba kenan sa'atul ilaha وأنت تزعم حبه هذا لأمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ai soyayya ba ta zama soyayya sai ka bi umarni wanda kake so din amma baka bi umarni annabi ba ina maganar su kana sai eh eh zan zan dawo kansa ina son in je karshen maganar sa ne karka da mu zan dawo kai lambar da yasa a kasa ba wa in kana maghfuran lahu duk da cewa ka kiba magana sa amma ji an an yafe masa tun da ya yi jihadi ko malam ya faɗa kasa yace bal huwa ma'jurun ba ma an yi masa gafara bala da ma za a bashi li qawlihi saboda fadin annabi da ce idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mutum ya yi jihadi ya dace da daidai yana da lada biyu ya yi jihadi ya dace ya yi kuskure kuma yana da lada daya wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi da haka dan kai ka kyale magana wani mujtahidi ka bi ta annabi wannan ba shi ke nuna ka zagi wannan mai canjin ba a kana nan a matsayin kana ganin girman sa amma ganin girman annabi ya kuna shi kana kimanta shi amma kimanta da yake annabi ta fita shi abin bi ne shi amma annabi ne abin bi na gari na asali wanda duk wani ma shi da bi shi ma in ka tambaye shi inda za ka abto da shi da kabari ka tambaye shi wa za ka bi zai ce me annabi sallallahu alaihi wasallam kai tambayoyin da za maka kabari cikin me za a tambaye ka ma rabbuka sai me wa ma dinuka sai me wa man nabiyuka to kuma za a tambaye ka ma mazhabuka me mazhabinka ka bada bayani ka ce hanafiya da ita ce ta farko ko malikiya tunda kai dan magrib ne kana magrib arabi ko shafi'iyya dan kawai kana somaliya ko hambaliya dan kai dan saudiya ne ko dan kuwait ba za a tambaye ka wannan mazhabar ba ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kuma za a tambaye ka me kake faɗa ماذا كنت تقول في هذا النبي me kake faɗa game da annabi to wannan shine tambayoyin bal zalika al mukhalif al maghfur lahu la yakrahu an yukhalifa amrahu idza zahara an yukhalifa amruhu idza zahara amru rasul bi khilafi shi wancan mutumin da ya saba sunnar annabi wanda muka ce mujtahidi ne wanda za a yi masa gafara a bashi lada shi kansa baya kin baya damuwa dan ka saba umarninsa matukar dai umarnin annabi ne ya fito fili bi salatihi ya saba wa nashin sai ka bani annabin to ba zai fushi da kai ba ina fata an fahimta ila gajeren misali kana ma'aikatar ilimi shikenan muqaddara kai principal ne a wata makaranta za a kawo dan transfer daga wata jiha wajen jihar Kano sai ka ta aika mashinan ilimi ya hana transfer a yi wa wani ɗalibi sun jin makaranta daga wajen jihar Kano a kawo nan wurin. Shi wanda ya zo maka da maganar transfer din nan fa ya samu rubutacce takarda daga wurin gwamna. Kai tsaye cewa a karɓi wannan yara. Wannan ina muku magana a Najeriya ce. Aha, ya samu takarda daga wurin gwamna cewa wannan yaron a karɓe shi kuma a makaranta kaza kuma a aji kaza. to sai takarda ta zo wurin principal ga doka ya sani daga kwamishinan ilimi ga kuma wata takarda yanzu daga hannun wa gwamnan jiha ya zai yi sai bi ta gwamnan jiha lokacin da ya bi ta gwamnan jiha sai kwamishina ya zo ga principal yake zargin sa me yasa kai kaza me yasa kai kaza sai ya nuna note na gwamna da ya rubuto masa ga su tantin sa ga sa hannu sai ya ce me aka kira misali ne wannan to shikenan annabi ya baka fatawa ya ce kai kaza wani malamin mazhaba kuma ya ce kai kaza an tashi malamin mazhaba kana jin zai fushi da kai dan ka saba umarninsa sai ya samu cewa gani annabi ne shi malam maza ba sai da mu umarnin annabi ne saka saba na tayi a can lamba ta kasa inda yake cewa agala zufin raddi sun zafafa wajen yin raddi su sahabbai da tabi'ai kultu yace hatta walau ala abaihim wa ulama'ihim albani yace sun mayar da martani har akan iyayensu da malamansu kama rawat tahawi fi sharhi ma'an al-asa kamar yadda imam tahawi ya rawaito a cikin littafin sa sharhu ma'an al-asa wa abu ya'la fi musnadihi kamar yadda Abu Ya'la ya rawaito a musnad din sabi isnadin zaidin rijaluhu thiqatun an Salim ibn Abdullah ibn Umar kala an karbo magana daga Salim ibn Abdullah ibn Umar shi Salim dan gidan Abdullah ne Abdullah ibn Umar dai sahabin nan da kuka sani Umar kuma dan Khattab kala shi Salim yace inni jalisun ma ibn Umar ma ibn Umar radiyallahu anhu fil masjid ina zaune ne da Abdullah dan Umar wata rana iz ja'ahu rajulun min ahli Sham sai ga wani mutum ya zo masa cikin mutanen Sham فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ya tambaye shi hukuncin yin tamattu'i a aikin haji ka ɗauko umara a kwanakin aikin haji ka zo ka yi ta ka sauke sannan ka jira ranar takwas ga wata ka yi harama da aikin haji me ya hukuncin haka wani mutum ya zo daga sham yana tambayar abdullahi dan umar daidai lokacin da ɗansa salim yana zaune a wurin yana ji kun fahimci maganar fa qala ibn umar ibn umar sai ya ce hasanun jamil abu ne mai kyau yin tamattu'i kai umara a kwanakin haji bayan ka kammala umara ka tashi dai ka mutu idai kamar da kuka san shi faqal sai wannan mutum yace fa inna abaka kana yanha an zalika babanka Umar ko yana hana mutane yin tamattu'i ya ce ai ifradi kai kuma yanzu mun tambaye ka kace tamattu'i yana da kyau faqala wailak sai Abdullah da Umar yace kai tonka fa in kana abi kad naha an zalik idan babana ya zanto ya hana a yi tamattu'i a aikin haji wa kad fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bihi to me zaka ce annabi yayi ta mutu'i kuma yayi umarni da shi fa bi qawli abi ta'khudh am bi amri rasulillah yanzu maganar baba na zaka karba ko umarnin annabi kun ko yanzu anan gurin fatawar abdullahi dan umar yana raddi gawa ga babansa umar dan khattab saboda ta saba ma hadisi fa qala kum anni yace ta kika bani wani inda abdullahi dan umar ta kika bani wani ya gama batawa kawai wannan warawa ahmad نهوه والترمذي وصححه إمام أحمد يروي توكو تنكو تنوانا هكا ترمذي يا إنغان تاسي وروى ابن أساكر عن ابن أبي زيد قال أنك أمة كان لك عبد الله بن أبي زيد يتي قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن سعد بن إبراهيم ya zartar da hukunci ga wani mutum amma wannan hukunci ya gina shi ne bisa ga ra'ayin rabi'a ibn abdurrahman an gane ko abdullahi bin abin zai ce fa akhbartuhu an rasulullahi bi salati ma qada bi sai na kawo masa sunnar annabi wanda ta saba wannan hukuncin da yayi fa qala sa'd li rabi'a sai shi sa'ad wannan mai hukunci sai dai samu rabi'a ibn abdurrahman yace da shi hada ibn abi zaib wa huwa indi thika yuhaddithu an annabi sallallahu alaihi wasallam bi salati ma qadaita bihi yace abdullahi bin abi zaib kuma amintacce ne wurina ga ya rawaito hadisi daga wajen annabi sabanin fatawarka wadda na taba ji ni yanzu na hukunci da ita yanzu yaya za a yi ka ba da fatawa na ji na hukunci da ita amma abdullahi bin abi zai biya kawo min hadisi daga annabi kiciyar abin da na bada ka ba da fatawa da shi kuna fahimtar kisan ko fa qala lahu rabi'a rabi'a ce kad tahattu wa madha hukmak ai hukuncin da kai ijtihadi kai hukuncin kuma ya riga ya tafi ai wannan ya riga ya wuce fa qala sa'ad sai sa'ad din yace wa ajaban yace abin mamaki ونفذ قضاء سعد ولا انفذ قضاء رسول الله yanzu haka kawai yanzu in bada fatawa in ji Abdullahi bin Abi zai kai yace yanzu yanzu kawai yanzu in bada fatawa da abin da Sa'ad ya zartar ba zan zartar da abin da Annabi ya hukunta ba bal aruddu qada Sa'ad bin Ummi Sa'ad yace kai zan mayar da martani ga maganar Sa'ad dan gidan Ummi Sa'ad wa unaffizu qada Rasulullah in zartar da hukuncin annabi da mutum tabbata gare shi fa da asadin bi kitabil qadiyya fa shaqahu sai yace a kamun littafin da wannan dokar take ciki aka kawo yayi ya gashi ya rubuta hadisi ya sa a makafinsa wa qada lil muqda alayhi ya hukunci ga wanda aka wa hukunci da hadisin annabi kun gane ko to sai mu koma can albani ya ce kultu kaifa yakrahuna zalika wa qad amaru bihi atba'ahum kama marra ta yaya wannan malaman mazhabobi guda hudu za su ki matakin da ka dauka na yin aiki da hadisi da ya saba wa fatawassul ta yaya za su ki haka gashi ko sun yi umarni da hakan kama marra kamar yadda ya riga ya gabata baya wa aujabu alaihim an yatruku aqwalahum al-mukhalifata lis-sunnah gashi kuma sun wajabta wa mabiyansu sun wajabta wa al'umma barin maganganun su din da suka saba ma sunna bal inna shafi'iyya rahimahullah amara ashabahu an yansibu sunnata sahihata ilayhi ku tuna fa imamu shafi'i ya umarci sahabbansa cewa duk inda suka ga wani hadisi ingantacce to su danganta masa shi walau lam ya'khudh bihi ko da bai taɓa bada fatawa da shi ba au akhadha bi khilafiha ko da ya bada fatawa da kishiyarsa cewa yanzu dai in dai kun samu hadisi ingantacce to ku ce shine mazhabar ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله ده أبن دي فنادين ابن دقيق العيد wannan babban malami ne a cikin magabata ibn dikikul id ya tattara waɗansu matsaloli na malamai guda hudu ɗin can irin matsalolin da suka saba ma hadisin annabi sahihi ya fara da Abu Hanifa Abu Hanifa ba da fatawa kaza fatawa kaza fatawa kaza amma nan fatawa ta saba hadisin dan ta yana cikin Bukhari ko Muslim ko littafi kaza ko kaza da fatawa ta har ya kirdige dukkan fatawoyin Imam Abu Hanifa ya kawo na Malik ya kawo na Shafi ya kawo na Ahmad duk fatawoyin da wannan suka wanda sun saba hadisi su ya kawo hadisan da aka sabawa din ga fatawar ga kuma hadisin da aka sabawa ingantacce Ibn Zakir al wato an riga an gama aiki fa tun fa karni na biyar zuwa na shida waɗannan manyan manyan duk sun tafi karni na bakwai sun wuce duk sun yi wannan littattafai sun ajiye ya tattara wannan fi mujalladin zakamin a katon littafi su bili babba kala bi awwalihi ga abin da ya faɗa a farkon littafin yace inna nisbata hadhihi al-masail ila al-a'immati al-mujtahidin haram yace kun ga wannan fatawar ta malik da ta Abu Hanifa da ta Shafi'i waɗanda suka saba hadisan nan daga yau sai yau dinginawa ɗaya daga cikin malaman nan wannan fatawar a ce ta shige ga shi mun san ta saba wa hadisi dingina masa din ma kansa haramun ne dingina ka ce malik ya ce kaza bayan ka san ta saba wa hadisi shafi'i ya ce kaza bayan ka san ta saba wa hadisi abu hanifa ahmad ya ce kaza bayan ka san ta saba dingina masa magana ba ma yin aiki da ita ba ka dingina ma ka ce ya ce haramun ne yace saboda me wa innahu yajibu alal fuqaha'i ya zama wajibi ga duk malaman fiqh almukallidina lahum wanda suke bin waɗancan limamai guda hudu ma'arifata ha su gane waɗannan matsalolin su gane wannan fatawoyi da malaman suke wanda suka saba hadisi li Allah ya azuha dan kada nan gaba su ƙara jingina wa malik magana su ce malik ya ce ko shafi ya ce ko abu hanifa ya dan jingina masa dan kuskure ne fa yakzibu alaihim dan in sun jingina masa to sun yi musu ƙarya ba su ce ba wato na ga kamar ba ku fahimci matsalan ba sosai abu hanifa malik shafi'i ahmad bin hanbal Allah ya kansu da gafara ya musu rahama suka ba da fatawa kowannen sai ba da fatawa a rayuwarsa daga baya sai aka samu hadisi garau wanda fatawar kowanne ta saba ma hadisi ibn da kibul ida ce daga yau kar ka sake jingina wannan fatawar da kasan ta saba hadisi ga malik ka ce malik ya ce kaza dan in ka jingina masa kai masa ƙarya kar ka sake ba da wannan fatawar ka ce shafi'i ya ce dai in ka jingina masa kai masa ƙarya saboda me saboda a maganganun da ba karanta a baya sun ce duk inda hadisi yake shine ne mazhabin su shine fatawarsu ko suna da rai ko bayan rayuwarsu to yanzu sai ka samu hadisi garau kishiyar maganar su kaga maganar su ta tashi daga aiki kamar ma ba su yi ta ba kenan ba ta da asali babu ita yanzu faɗa musu ita bayan ga hadisi ingantacce ya zanto ƙarya kai musu kuma jinjina musu ita din haramun ne ba ma wayan aiki da ita ba wannan shine ilimi ingantacce wanda yake da mabuga daga Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da na tabi'ai tarkul atba'i ba'd aqwalihi a'immatihim ittiba'an lis-sunnah ku bari mu dan karanta kadan daga cikin nan baya da da sauran minti kaza abin da zai kawo a wannan matakiya yadda mabiya suka rinka barin wani sashi na maganganun shugabannin su ittiba'an li sunna dan saboda tsabagen bin sunna mabiyan abu hanifa sun kyale waɗansu maganganun su suka bi sunna mabiyan malik haka mabiyan shafi'i haka dukkan malaman mazhabobin nan guda hudu kowanne an samu ɗalibansa sun kyale maganar sa sun bi hadisin annabi yanzu irin wannan misalte misalten su ne zai kawo a nan dan ka san yanzu in mun ga wata magana da ta saba imam malik muka kibinta muka bi hadisin annabi to na farko dai wannan shine hakikanin biyayya din ga malik ko yana da rai haka zai ce na biyu kuma wato ba mu ne farau ba ɗalibansa da suka yi karatu suka fi mu shiga a wurin sa ma sun saba masa sa abdurrahman ibnu qasim kun fahimta da kyau ولذلك كان كان ولذلك كله كان اتباع الائمه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها saboda abin da can muka gabatar a baya yace kana atba'ul a'imma dan haka ne dan saboda abin da muka gabatar dan haka ne mabiya malaman nan da suka gabata sullatu min al-awwalin masu yawa daga cikin na farko farkon ɗaliban su wa qalilu min al-akhirin da ɗan kaɗan daga cikin mukalladai na yau suka kasance la ya ku zuna biya kawali ya immatihim kulliha ba sa riko da maganganun malaman su gaba daya bal kad taraku kaseeran minha sun bar da yawa daga cikin maganganun malaman su lamma zahar lahum mukhalafatu hali sunna yayin da maganganun malaman nasu suka saba ma sunna hatta innal imamaini har ma waɗannan malamai guda biyu Muhammad ibn al-Hasan wa Aba Yusuf rahimahumallah qad khalafa shaykhahuma Aba Hanifa har Muhammad ibn Hassan Shaibani da Abu Yusuf su biyun nan wanda gaggan ɗalibai ne na Abu Hanifa amma tare da haka sun saba ma shi malamin sa Abu Hanifa din nan fi nahwi sulusul mazhab cikin abin da ya kai kashi ɗaya bisa uku na mazhabarsa kaji fa inda zaka kasa fatawarsa kashi uku kashi biyu ce suka dace da shi amma kashi ɗaya duk sun saba masa dan sun samu hadisi kishiyar abin da ya faɗa kuma ga shi da gaggan ɗalibansa wannan magana kuwa za ka same ta a lamba ya sa lamba a kasa ko a cikin hashiyati ibn abidin wa azahu al-laknawi fi nafi al-kabir lil ghazali wa kutub al-furu'i kafilatun bi bayan zalik mala yace littafan fiqhu so riga sun ishe mu bayanin haka wa na wa hadha yuqalu fil imam al-muzani haka za a faɗa dangane da lamarin imam al-muzani wa ghairihi da wani min atba'i shafi'i cikin mabiya imam shafi'i ولو ذهبنا نضرب على ذلك wato shi ma ya saba Imam Shafi'i cikin kashi ɗaya bisa uku na mazhabarsa Imam Muzani wanda dan mazhabin Shafi'i ne an gane ko ya sa lamba da ya kasa ko wajen Imam Muzani yace wa huwa al-qa'il fi awwal mukhtasarihi shi Imam Muzani shine ya faɗa fa a farkon littafin mukhtasar din sa fi fiqh Shafi'i wanda ya dangana da fiqh Shafi'i al-matbu'u bi hamish al-um wanda an tabba a wannan littafi a gefen littafin al-um na Imam Shafi'i ga abin da ya faɗa nassin sa yace iktasartu hadha alkitaba min ilmi Muhammad ibn Idris wannan littafi nawa na rairayo shi ne daga cikin ilimin Muhammad ibn Idris Shafi wa mimma ana qawlihi kuma na rairayo shi daga ma'anar maganarsa li ukarribahu ala man arada dai in kusanta shi zuwa ga duk wanda yake son shi ma ilamihi nahayahu an takalidihi kuma nan take in bayar da sanarwa ta musamman ga duk mai son Shafi'i cewa fa Imam Shafi'i yayi hani dangane da ya masa takalidanci wa taqlid ghairihi ko yiwa wani ma mutum taqlidanci li yanzura fi fihi li dinihi wa yahtata fihi li nafsihi idan haka mutum yayi binciken addinin sa sai ina dalili yake kuma yayi kaffa kaffa da game da karan kansa cikin duk inda ya saka kafa kaji maganar muhammad al-imam al-mazali ko albani yace walau zahabna nadribu ala zalika al-amthilata da za mu je mu ta buga misalai game da wannan game da irin waɗannan maganganu na ɗalibai da suka saba malaman su ta fuskar fatawa saboda sun samu hadisi la qala bin kalam to da maganar ma ta yi mana tsawo wala kharajna bihi amma qasadna ilayhi fi hadha al-mabhas to da sai mu fita daga manufar mu dangane da wannan dan bincike namu wannan bincike kawai dan bada misali ne amma idan muka ce zamu kawo maganar kowa sai littafin ya fita daga koyar da sunnar annabi kuma ya fita dangane da nuna rugurguza ta kalidanci muku ba haka muka so ba fal naktasir ala misalai ne dan haka mu takaita akan misali guda biyu isnaini guda biyu kadai wato kar mu fita daga abin da muka nufata fi hadal mabahasi a cikin wannan bahasi fi hadal bahasi cikin wannan bahasi na ijaz na cewa za mu takaita magana ko za mu ijazi dan haka mu takaita kan misalai biyu awwalan misalin farko qala imam muhammad fi muwattahi imam muhammad ya faɗa a cikin muwatta dinsa yace qala muhammad amma abu hanifa rahimahullah فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة لا يرى في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه wato ba imam malik kadai ke da motsa ba akwai motsa da malamai suka yi daban daban daban yace qala muhammad wato muhammad bin hasan shaybani yace amma abu hanifa rahimahullah yace amma shi imam abu hanifa fa kana la yara fil istisqa'i salatan shi yana ganin ba a ba a sallar istisqa'i sallar sallar roƙon ruwa ba a yi a mazhabarsa a fatawarsa ba sallar roƙon ruwa shi imam abu hanifa ɗalibinsa ne ke bada bayani yace wa amma fi kaulina amma mu a fatawar mu fa innal imam yusalli bin nas liman zai wa jama'a sallah raka'a ce da raka'a biyu kamar yadda annabi ya sun mai da sannan ya addu'a wa yuhawwil rida'ahu kuma ya jirkita rida'a dinsa wato mayafinsa da ya dora akan kafadarsa kaga anan muhammad ibn al-hasan shaybani ya bada fatawa kishiyar tawa ta malamin sa abu hanifa wannan yana cikin littafin muwatta lamba ta kasa malai tawakar sarraha fihi bi mukhalafati imamihi fi hawa 20 mas'ala a cikin wannan littafi an kawo mana inda Muhammad bin al-Hasan ya saba wa malamin sa Abu Hanifa cikin mas'aloli ɗaya har guda 20 nushiru ila mawaqid hamil kawai zamu baka shafukan ba za mu faɗa ma mas'alolin ba ka je ka duba ga shafukan nan Albani ya rubuta shafi na 42 shafi na 44 shafi na 103 shafi na 120 shafi na 158 shafi na 169 shafi na 172 shafi na 173 shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas na ɗari biyu da talatin na ɗari biyu da arba'in na ɗari biyu da arba'in da hudu na ɗari biyu da arba'in da bakwai na ɗari biyu da saba'in da biyar na ɗari biyu da tamanin da hudu na ɗari uku da sha hudu na ɗari uku da talatin da ɗaya na ɗari uku da talatin da takwas na ɗari uku da hamsin da biyar na ɗari uku da hamsin da shida kawai shafukan ya baka misali na biyu yace wa hadha isamu bin yusuf al-balakhi min ashabil imam muhammad ga kuma Isam ibn Yusuf al-Balasi wanda shi kuma ɗalibi ne na Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wa min al-mulazimin li abi lil Imam Abi Yusuf kuma yana cikin masu zantar Imam Abi Yusuf al-Balasi kana yufti bi khilaf qawl al-Imam Abi Hanifa kaseeran yaso da dama sai kaga yana bada fatawa sabanin fatawar Abu Hanifa li'annahu lam ya'lam ad-dalila dan shi bai san inda Abu Hanifa ya ciro dalilin sa ba wa kana yazharu lahu dalilu ghairihi fa yufti bihi wato kaga anan gurin zaka fahimci wani abu idan ka samu fatawar Imam Malik amma baka san hadisin da ya dogara da ita ba za ka yi aiki da ita ka kaida ba za ka yi aiki da ita ba amma na yanzu wasu sai su maka in ka ce ya ce kaza ba hadisi ce ka sani ko akwai hadisin ya bada fatawa da gini bai faɗe shi ba ka sani ko kaza kaza kaza in ma ka ga hadisi da ya saka masa sai ka ce ka sani ko ya ga wannan hadisi yake yin aiki da shi yanzu ka ga zagin Malik bai sani ba in har ya yadda Malik ya san wannan hadisi yake yin aiki da shi to baya jin tsoron yadda karkashin falin hazar lazina ya kalifo na amurki an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim kun gane ko yace wa kana yazharu lahu dalilu ghayrihi fa yufti bihi yaso da dama dalilin wani malamin zai bayyana gare shi sai ba da fatawa da shi walidhalika dan haka ne kana yarfa'u yadayhi inda ruku'i war raf'i minhu shi ya kasance yana daga hannu lokacin ruku'i ko lokacin dagowa da ruku'i kama huwa fi sunnati almutawatirati anhu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan shine tabbace a cikin sunna mutawatira daga annabi falam yamna'ahu min al'amal biha anna immatahu thalathata qalu bi salatiha ba ruwan shi ba dan kawai malaman sa guda uku sun saba wannan sunnar baya hana yayi aiki da ita wa zalika ma yajibu an yakuna alaihi kullu muslimin bi shahadati al-a'immati al-arba'ati wa ghayrihim kama taqaddama haka ya zama wajibi ga kowane musulmi ya kasance a kai gwargwadon yadda su waɗannan malamai suka nuna ɗin wa gairihim da wani su malai ce wa kula ta tulkauli ka ta dare da magana game da wannan babi inna ni arju Allah ya badara ahadun min al-mukallidin ila ta'ani fi masrabi hadha kitab yace ni ina fatan kada wani daga cikin mukalladai ya gaggawar suka fi masrabi hadha kitab dan gane da mabugar wannan littafi nawa shi mabugarsa ba littafin fiqh ba me mabugarsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar wanda ya kuskure ya suka kawai in kai mukallabi ne ka je kai ta kalidantin ka amma kar ta kalidantin ka ya ka kai suka game da mafagar wannan littafi na bal arju an yatazakkara ma aslafnahu bari ma ni abin da nake fata shine dukkan wani mukallidi ya tuntuna abin da muka gabatar a baya min aqwalil a'imma na maganganun waɗannan limamai fi wujubil amali bis sunna waɗanda suke nuna wajibcin bin sunna wa tarki aqwalihim al mukhalifati laha ya kyale maganganun su ya kyale maganganun wato ainihin su malaman al-mukhalafat laha wanda suka saba ita sunna din ya aiki da sunna وليعلم أن الطعن في هذا المسألة إنما هو طعن في الإمام الذي يقلد يقلده يسني cewa in ya zargi ya soki mabubbugar wannan littafi nawa to ya soki shugaban mazhabarsa da yake bi ayyan kana kowace mazhaba ce kuwa min al'imma daga cikin malaman mazhaban nan da muka ambata domin kowanne mun ciro magana sa ga abin da yake fa inna ma akhadna hadha al-manhaj minhum albani ce wannan tsari namu na mu gina komai akan sunna mun cire shi ne daga maganganun limaman ba mu ne muka fara kawo shi ba a duniya an gane ko كما سبق بيانه كما يد بيان سيغباتا فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم duk wanda ya kawar da kai yaki koyi da malamansa shugabannin mazhabobin nan guda hudu dangane da bin wannan tafarki na riko da sunnar annabi to lalle yana kan hadari mai girma li'annahu yastalzimu al-i'rada an sunnah don hakan zai jashi ya kawar da kai ga barin sunnar annabi وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها موكو أرجع أن أمرت إن من يسابني مكوما زوا سنة مكوما دوغرا أكنتا كما قال تعالى كما يدعى الله مدوكيتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما malaiti as'alullah ta'ala an yaj'alna mimman qala fihim ina roƙon Allah ya samu cikin waɗanda yace game da su me yace game da su inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun yace inna ma kana qaulul mu'minina sanadai kadai maganar mummune ta zamanto ne idza du'u ila Allah in an yi kiran su zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa li yahkuma bainahum dan ya musu hukunci magana su kadai abinda suke kasancewa an ya kulu samina wa ata'na sai ka sun ce mun ji ko mun yi biyayya Allah ce wa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta wa man yuti Allah wa rasula dukkan wanda ya da'a ga Allah da manzansa wa yakhsha Allah wa yattaqi ya tsoraci Allah ya kiyaye dokarsa fa ulaika humul faizun irin waɗannan su ne masu rabauta malaika ya gama rubuta wannan muqaddima a Damascus sha uku ga watan Jumadal Akhirah shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in wato shekara nawa kenan da so gabata yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas shekara arba'in da biyar ko da bakwai ko zuwa da bakwai ko muna makamanta arba'in da biyar dai zuwa abin da wani yau da rubuta wannan littafi kenan arba'in da biyar da wani abu to wannan shine karshen maganar Sheikh Nasiruddin Albani dangane da wannan kuma ana ya kamata mu takaita wa sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sababin ka sauran malamai zuwa gida biyu wato malaman hadisi da malaman fiqh ai ba gida biyu kadai malamai suka kasu ba ai kuma akwai malaman tafsiri akwai malaman nahawu akwai mal duk kowane fanni daga cikin fannoni zaka samu akwai malamai da suka shahara cikin wannan fanni sababin kasuwarsu ko haka shine maili za ka ga mutum na koyon ilimi guda hudu ko biyar ko shida amma da ya karfe zuciyarsa ta fi karkata zuwa daya daga cikin ilmomin nan da haka sai fa bayar da himma a kai har yanzu to ya yi fice a cikinsa sama da sauran sai a danganta shi cikin yan wannan fannin in hadisi ne a ce masa malamin hadisi ne in fikihu ne a ce masa malamin fikihu saboda haka dai sababin kasuwar waɗannan ilmomi shine sababin kasuwar malaman wannan kuma ya ce wai wani ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi isra'i kafin a tafi da shi zuwa sama da yana sadalu ne amma da ya dawo kuma sai ya fara kabalu wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce maganganu ne da mutane ke gina su bisa ga rashin tsari ko na ilimi ko na tsoron Allah ko na takawa a kawai mutum ya faɗa abin da ya masa daɗi dan kawai shi yana goyon bayan mazhaba kaza sai ce to ko ta halin kaka sai ya bi kaza wannan kuma darasin yau don raddi ne akan irin waɗannan wannan kuma ina jin ransa ya ɓaci game da fatawar da muka yi a wani lokaci na ranar tauhidi ba ma fata ba ce cikin karatu ne dangantakar magana ta zo game da hasanul banna muka ce da'awarsa bai gina ta akan ya yi kuskure da bai gina ta ba akan tauhidi kuma daga baya ɗalibansa ma sun yi maganganu kan wannan to shi damuwa yake yi ina inda hasan banna ya kuskure shi bai kira zuwa ga tauhidi bane ko kuma menene ko kuma shi baya yi wa ai jihadi dole sai an tabbatar da tauhidi mutum baya yi wa a kira shi zuwa ga jihadi har sai ya zama musulmi ahalin sunna kafin ya fara jihadi ko kuma yanzu lokacin kiran yin jihadi bai yi ba da dai maganganu masu yawan gaske wanda ke nuna yana cikin fushi ya rubuta su ko ba fahimci ma ne abin da nake ba inda yana cikin fushi yau sai mu kyale shi ranar lahadi ranar tauhidi din sai mu bashi ansa insha Allah in ya zo yau to muna roƙon shi ranar lahadi dan ya ji ansa tambayar sa saboda waccan magana da aka yi tana cikin jerin kasar din tauhid to ya kamata kasar din da zai biyo baya kuma shi ma ya wanda yake bin kasar din daga farko har na karshe zai zo ya ji kuma ga ta an sake tattauna kan wannan matsalar amma yanzu in muka yi ta bace cikin wannan kasar din na yau a tafsiri ne tafsiri ne eh a ba ita ne a farkon jahili ta bugun ai satin da ya wuce ne muka yi magana a kan a wannan kuma ba wannan satin bane idan na fice ta zaton cewa akan tauhidi ne wajen hadisin mu'az fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato kaga galibin waɗanda suke maganar jihadi jihadi su ba su san ma me jihadi ba wallahi tallahi ba su san me jihadi kawai suna shafi ne da baki kalmar jihadi kawai idan na ce mun ji fanishin dinta a yadda take a islamance me jihadi ba zai iya fito da ita ba ya bambance tsakanin kal idan ya ce mun shi jihadi yana nufin daukan takobi a fita yaki ya zai da fadin Allah ta'ala fala tasul kafirina wajahidun bihi jihadan wannan kuma makiya a lokacin ma ba a jinsu jihadi ba dan jihadi sai a shekara ta biyu a makina amma ga shi Allah ke annabi wajahidun bihi jihadan kabira ya yi wa annabi jahidul kuffar wa munafiqina wa ghadza alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir da sauran kalmomin jihadi da suka zo a ayoyi daban-daban ba zai iya fayyacewa galibi waɗanda suke wannan kira su sun ɗauka hayaniya a tashi a fita yanzu mutum kalmar shahada bai shi yanzu kokari ake shi kanshi ya zama musulmi bai san ma'anar kalmar shahada ba amma yana kokarin da karfi zai tashi a fita jihadi kuma sai ya buga maka misali ya ce to sahabi na aya nawa ya ga aya sahabi wani bai hada ce aya kaza ba sahabi wani za ka kwatanta ka da kansu ko da ba su koyi ba a duniya za ka daga da kansu wanda annabi sallallahu alaihi abin nan abin abdullahi dawar ke cewa yake cewa tsayuwar sa'a ɗaya kawai da suka yi da annabi ta fi duniyar abin da ke cikin ta sa'a ɗaya kawai da suka yi da annabi a tsaye ta fi duniyar abin da ke cikin ta wannan dai sai dai Allah ya kamar Allah hadisi assalamu alaikum ɗalibin na ɗan mutunci gari da shi ɗan kawai da ya haka abin ɗalibi annabi ya yi ta ce irin sun ji ma da abin da ke yi mata ya yi ran ya ce la asakti rabbi maka ma lam kuna yace wallahi kuma ya ce maka istighfari matakar ba anan ba haka annabi ko ya ce maka istighfari har Allah ya ɗauki sun tabbatar da ara cikin sai da yake ma kana min nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب dangane da kuma talatar za ta samu illa talata hadi yadda yayi kuka kare da rubutun da kafa wannan an mana mai lakin Allah ya gudu duk wani ko ko in ayo Qur'ani da dan Allah da kan kan tafsirin da muka ya kalla da kitab din shi ne duk cikin kakannin ka gaba daya da ne ba haka wannan aya take ta kalla da kitab din da wannan ka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sami matsayin sa ne daga wajen Allah kai tsaye ba a lakar ba iya yin cikin wata kafin ya sani ballantana karkacewar wanda da cikin kakanni ta ko ɗan uwarsa ta shafi shi zafin annabi idan ba sun suka mata asama ba da kai tsaye ne idan jiki ya zaɓe yake inna arsalnaka sa'idan wa mudakkiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa quratan nadira wannan zaɓe ne na Allah ya zaɓe domin Allah ya tafi min malaika ta rusula wa min annas karkacewar wani ɗan uwarsa ko mahaifi ko ɗan uwa ko waye ba zai kawo annabin gidansa ko ko da garin mutane ka ga tsarin baya karkacewa na sama da kai na kasa da kai ɗan uwa ka matarka da zai haifar mana komai a wajen Allah domin malaka da yawa sun yi ba ba da mutum ba ka san kai kuma da ta ta ne ko an yi ko kai da ake duk ɗan uwa kamar su ne suka zo sai mutum ya dace a kai ba ina suka rubuta ta a'a Allah da bada da ayat da yawa wani da wani aika da ta da suka rubuta wannan da suka rubuta ba ta da ya ne ko ya yi ma dan in mun ji da mun ji an yi mutum da ya yi da ya da ya da ya da ya da duk abin da ya da ayat da wani cikin dangin annabi ko dan kansa ko mutum cewa ya mutum ya bi sai da kariya da tabbata hadisin da kariya da aka yi annabi tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar ina kuma jiya a cewa wani mutum da wani da biyu saboda haka kuma ne tafiyar su da ni kun Allah ya tsira kana ya rinka kan mabiya wannan ayar da ta ban da wannan kun Allah ya tsira ba ku da su ba ku ya da ita to ya domin amin ne domin kun Allah ya tsira kada wato almutum nan wanda ke mutaka domin ne da mutum mutum nan da wanda kowa da kana ala rabbi hakman maka da wani kamar nan kowa ne Allah ya kowa ya tsira amma da kake sun ce su sun mun nafsin da dina kafa wannan sai ka da wannan da kafa mana da zalimi na to wannan wurin sun ce ba fara da wannan wannan da kake da kake da alwuri sun ce su da kake da wannan da wuri ko ya raka ko ya yi a cikin qur'ani mafi rinjaye yake da alwuri a qur'ani sai ma ne ko ga qur'ani ne yake da kawai yawmal qiyamati ra'aw wa rabbu an-nas bil ma'ruf فاتقنا إن في مدى بدون من دون الله عقل جهنم وأنتم لها واردون فذهبتم لها تأكلون المد يأتيك عن ذلك ذلك من ذلك هنا هو أن مع مرأة الدخول يريد أن يجوز بمعنى المقاربة مقاربة الشيء شنو كلام كذا أنه متعالى ما ورد ما أنا بين أي قارب ما أنا بين وجد عليه أمة من الناس يكون رجل من دون المتعة wannan galaba ta istimal inda yake amfani wajen rinjaya da ma'ana akan ma'ana suka ce kala da kake iman ta nuna abu ne na da mutum amma ta hadisi kuma da suke cewa la yajidu la rajulun bala a tahta shajara ba yanda za a yi gauta duk wanda ya annabi bala ba ta shajara abu dai ya ta rabbi Allah wannan mun yi da wannan da duk wanda ke wannan annabi ke da rabbi da Allah to amma akwai asar da ta bai da kula da abin da ɗaukin ke cewa ke ko inda ake yi a kan zaɓi ko ne nake da ba nake da zaɓi da kafare za su zaɓi da nan mun da zaɓi ba wannan suka fassara a rubuce su yi jama'a na su ne tafiya a kan zaɓi illa wa ya ba na kowa zai dangana mata su ne zai je su zai tsarafi su ne tsarafi kamar wata kada ya fiya kan wajen jahannama kada wajen jahannama duk ne zai zo ya rufe har sa ne bayanin yake ba wani zai rufe kamar wani fiya wani zai rufe kamar wani fiya wani zai yi kamar tafiyar mutum haka yana karkarfa wani zai yi kamar ya yake wani kuma zai yi a zambe suna a zambe suna da kyar akwai wani da lafi da kungiya wanda suke karfi da kuma zai da a karfi da ke da karfi da karfi da karfi da karfi da kowanne da zaɗa aiki da ana hadisi yana to duk da mai rufe ne ke wannan a aljawab al-sira ko da rufe amma in kana da nan da da mun magana kana bukatar mutum ko da aikin da zalla ko ne